أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نظير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha shida ga wata na jumadar ula sha biyar ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da tara ga watan sha biyu 2022 a sati da ya gabata muna cikin suratul ankabut mun tsaya aya ta 47 kina yau za a tashi aya ta 48 insha Allah kahin nan eh muna da nasiya ta farko ganin akwai yan uwa ko cikin su maganar akan ga wasu yan uwa muna tare da su ko wurin karatu ko cikin rayuwa kuma ma'aikata ne amma a wajen aiki akan samu bambancin mutum a wurin wa'azi ko a masallaci da wurin aikin shi yanwa duk da ya yi magana a ce ahalus sunna mas'ala ce wani ba a cewa ba ahalus sunna wanda siya ce ga kowa ga duk wani wanda yake da wata mas'uliya ce ko responsibility ta wata amana ta al'umma a hannun shi tun daga sama har ƙasa yan wasu da yawa aka yi magana cin kuɗi sai a ɗauko sama ya manta ko miyagu a ƙasa da yawa banda da ake a ƙasa wasu ba san sau ba abin jinsu nusu yan wanzu muna ji nan da yan kwanaki an je turai an yi lodin kuɗi sun sun shigo ana jin labarinsu ɗan uwa abinda muke fata wannan dukiya ta jama'a ce wata ma hannun jariri akwai suna nan suna jin allah ta wata wallahi muna fata wanda suka yi jagorancin zuwa da wannan kudi shugaban ƙasar ne ƙasa da shi ne cewa amana ce ba karama ba ga al'umma mun yi wani kun za su zo eh bayan ka huce ma za a nemi a biyar su kenan haƙƙi ne a kula da wannan amana da waɗannan miyagu suke ciki suna nan a ma'aikatu kuma ba a samu da sukurin shugaban ƙasa aka sani da minista su ɓannan da suke cikin gada ta wayannan wallahi suna nan a cikin buru abinda muke bayan wannan yan uwan ahalin suna take ba suna ba kake dai muna fata mutum ya san wani yauni da yake kashi na amana wannan yan uwa wallahi wallahi mace amana ta babbe ne duniya da yara ba dubara ba ce yan wasu nawa za ku ji an yi furoje mutum su sai an tsare furojen ta tsare ta wuce miliyan da kuɗi an ga koma baya baka samu wani gurbi ɗaya na wannan furojen amma ka zama ma'aikatan mu suka jagorance ta gasa miliyoyinka ta gasa masu kuɗi da kuɗi su amma babu mu asalin babu tushen ma'aikatar abin da aka yi da babu wata ma'ari ta gaba ɗaya amma da ma'aikatar kowa ba sai da su dus cikin kuɗi cikin dukiya wallahi amma haka yi to wallahi wannan amana duk wanda ya ci amana ta al'umma daga tamma zuwa sama la gobe kiyama da nan ba dabara ba ce wani kare ka an saba dokar shara ƙarya ka dauki aboka ka ci kuɗi da iya magana da kuɗin gindi ka wuto wala ba ka kira ba ba kama ka ji gurnu ba wallahi manzan ya bada labarin ta gobe kiyama saboda adalcin Allah duk abin da ka ɗauka na amanar al'umma in menene Allah zai surata shi mota ce kaskas kuɗi ne menene ka ɗauka Allah zai wa wani abin yadda ka ci shi a duniya wallahi yadda ka ci shi a duniya haka Allah zai tura da abin gobe kiyama kuma a janna ka wuta ce ka je ka ɗauko shi ka mutane zai ce ya rabbi ya Allah a duniya ne ta wuce ina yake ta jaka sai a tura shi a fada mai abin a jaka zan wuta sai ɗauko ka mai ɗauko annabi ta sai ya ɗauko a gadon ba ya wuce wutarwa sai su daga ya koma yace a cikin wuta haka za a ta mishi kuma wallahi Allah da arzikin Allah dabba Allah bai bari ba kan zalunci dabba Allah ya saka mutane a nan duniya ka ci ka bari iyawa da ranka rayuwa ma ita cikin matsala sai ka tara ka tara da gama da wata biya ba da kasassun gare ba ba ka yi ba ta bishi ba ta gare maka ma ba ka iya shi kenan ka ga ina akan halaka ne zan ba mu da rahimar da maladan sa amma da mutum ta tafiya daga Allah kama gaskiya mutum ya karya wani azabar Allah dan darci duniya ka tara ka bari can ne wani a kanka kuma wani ya morewa ku ji tsoron Allah amana ce aka baku ta dukiya al'umma ku yi kokarin kare wannan amana ka ta halakin ta mahi yawa masu wani banna abin da ake ba ta na albashi wallahi ya ya shi haka bari baya amma bai musu kurin haɗama Allah sa a gyara kinan ahalu suna ne ba suna bace bane dimmi amana an ne tsoron Allah Allah bai bari Allah shi da mu sai matsala da na yi magana ta a juma'a wannan uwa ya kiraye ni ya mun bayani ne na kan cewa ban binciki magana wacce ba ta tsare wuri na bincike ta na san daga kuma kuma dama mutu magana kuma duk ne hankali kowa ya kan adalci ya Allah ta ce wa zakar tun fa'adin kullum ka yi adalci kowane mai hankali ya sani baka zawa da sai ka turo wani wani ma bayan saka balla haka asaba ka tsare wuri ta juma a sahun gaba ta kana kan kasuwa wurin aiki ina kallon ka na zo samu libashi na zo sha ɗaya kare goma ina samun nau ka zo kare da shi kan gaba ina kallon ka me zai tare na sha ɗaya da zo sana ci ko kare goma kana wurin aiki ne kare sai ka zo wurin kasuwan gaba ni ina can kai ka a bayan mu wurin ci sha ɗaya zo kana can gida wurin aiki wuri ya sa an yi tsare mu wuri wani ya mutu uku wuri bayan wannan ake tun bayan wannan ake sauwa an gado sha da sha ɗaya sau wani biyar cikai da samun kun ba kowa wannan ba gaskiya gaskiya ba za ka gaskiya a ce ni ce ni ba doka nuka ba duk kowa doka kowa wani doka nake yi sha ne ni siya ce ne da sai tsoron Allah ya adalci eh ba doka nuka ba ni ni ba ni ba ni ba ko da doka ba ni ba ko da siya ce sai tsoron Allah kowa ta gaskiya bayan shi hatta a wurin karatu illa a wurin karatu akwai bambanci za a zo ba a sauro a nan a can ake sauro yana da wuri nan kamu yin zauna in mutu sallah a koma cikin sallah in na kun wuri ne a cikin ladabin zama nan sarki na ce duk wanda ta shiga wuri in ya kuma wuri ne akwai bambanci ina ne ne na kusa da dawo da wuri ne a shara ta musulunci kenan ko shi amma kana gida baka zo ba shi ma a tsaya maka wurin karatu ka kuma matsala ce zalunci ne kuma wurin shi ne kuma a gyara da kwaro sai sati da ya gabata mun yi magana akan mas'ala ta sulutu sawi amma sai na mance bin yi ba bayani akan wani hukunci ne mas'ala biyu na ambata mas'alar inda limami ya tashi zuwa raka'a ta biyar wanda muka ce a ƙa'ida nan dole ya dawo aka yi tasbihi amma idan bai dawo ba kenan ya ci gaba da yi kuma dole ku bi shi an an tsari sanar da aka bincika ƙari ne shi ne za su jira ba da sala ƙari ne wannan shi ne amma idan ya zabura a raka'a zuwa raka'a ta biyar din ko raka'a ta zaman warko bai zauna ba da ya zabura bai meke ba sai ya koma ya zauna a nan ba ƙaru ba ba shi ne maganar da muka yi a satin da ya gabata sai wani ya tambaya nafiloli ya ga ko suka yi nafiloli da asuba suka nafila har a kira sallar ƙarshe eh abinda akwai kiyamullai kayan kitowa alfijir iya wani ta ce yake a masallacin duk da cewa a gida ta yi kuma kiyamullai ana yi ta da wuturi bayan wuturi babu kiyamullai illa raka a biyar ta tabbata sunna bayan ka wuturi babu sallar gari ta kare raka'a biyu a kamar raka'a biyu kana da kana da kuzari ko akwai lokaci da yawa kana yin awa daya biyu raka'a biyu mun zana yayi kuɗi goma sha biyu raka'a biyu ko kenan kai amma ba da kuɗi da yawa amma akwai dama raka'a biyu bayan mutum amma idan alfiji da yadda ya fito an yi kiran sallar ƙarshe to babu na fi da sai raka'a ta kwata sai da wani musayyab ya gani ya na fi dole bayan keto alfijir ya ce malam kuma na fi da tsawar haka ya ce ta Allah zai mun azaba nan na sallar sallar ce gari ya ce a Allah bai ma azaba dan kasa amma zai ma azaba dan kasa ba sunna kenan saba sunna kenan akwai nafila ya ce kuma ta ranar juma'a ya tafi suna da nan wajen raka a ranar juma'a dan wa shi ne ya ce ranar juma'a idan mutum ya zo masallaci shi ne lokacin da ba a kayyade ba raka nan ta sallah ma uzur da wannan ce ba a cin abin da Allah kaddara maka kai sai ka yi ka sallah ba kai sai ba ita ran juma'a nafila ce da ba ta da iyaka abinda mutum zama zama sai kawai kina ba laifi ba ne ba wannan shi ne sai alarama a ji aya ta arba'in da takwas cikin an kama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون wannan muna bayanin cikin bayanin sati da ya gabata na saukar da alkur'ani wanda ahlul kitab sun su karanci da tawai kayan musulunci ga manzon Allah ya zo sun karanci labarin qur'ani kuma sun yi imani da cewa shi ne da suka karanta aku labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka ba kun zo duniya kwaram a a kani ne zo duk wajen masu karanta littafi daga wajen Allah Allah kitab nasarar yahudawa ana jira wani annabi da Allah zai aiko a ƙarshe don addinin kowanne akwai a wurin shi akwai wani masaniyar a wajen shi kuma yana jira illa kowa san kan jiki abin da gaurin shi bai so daga wani wuri ba amma kowa iya jiran wani annabi kuma da wannan siffofin nashi da aka da ya zo da su da mukana siffa cikin halitta da ta hali kuma da littafin da ya zo da shi babu na abu ɗaya da ya saba a kan yadda yake a bayan su shi sa duk duniya kowa duk muka kai kawo bayan wannan siffofin da aka ambata sai shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa wanda Allah ya mawa rabu cikin Allah kitab to sun karanci a taura injili din sun san da su suka shi babun sai da yanzu suka yi imani da shi maka labarin Abdullah Salam su Salman Farisi da sun su kabu da abara da duka sun jama'a manyan malamai sanu a cikin malaman Allah kitab ne nan kuma wani abu da kamata su kansu wanda suke tare da kai su gano wannan Qur'ani in su jahilai ne ba su san ba ilimin attaura ko injil zai tsara magana masu ilimi to su ma jahila wanda ba su karfi ta tayan ba yi aiki da abin da ke gaban ku da kuma da na najiyar za ka gano gaskiyar ƙur'ani allah ya ce wa makon da ta talu duka bane min kitab su gano aikahin zawar alƙur'ani kai baka wani bankasan marubutu baka iya karantawa shi ba ta talu kitab barkar da barka iya karanta karanta karatu kuma na ta hutu biya mini kuma ka iya rubutawa duka ta illiterate illiterate na amma nan ba irin wancan ba ta ce illiterate ɗan ba da ke nan ka yi da kuma zama to wannan illiterate wannan ana ne wannan zama a nasarar salama bai iya rubutawa bai iya ya karanta bakin an rubuta ita ce daga cikin mujiza zahira ta alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a wani zamani wanda al'ummar larabawa suna alfahari da balaga da fasaha da iya kalmomi na magana ƙarin magana a cikin sai ya zo da littafin da ya ƙalubalance su da shi su masu rubutun da karantawa sun je nan sun ɗauko sun je nan sun ɗauko sun san gaba ilimi na magana ya ga wanda bai karantawa bai rubutawa ya zo da wani abu wanda ya yi nasu kuma aka nema su ku zo in kun ce ba daga wajen shi ku ne malaman ne ko wajen shi shi kuma babu inda ya karatu ban zai koyar rubutu ko kun san gari kun san shi sare babu inda ya je ya karatu ya koyi karanta ko rubuta amma ya kalubalance ku duk girman qur'ani tun daga ƙur'ani gaba da kun kasa a sura goma da sura guda ma ta gagare su ta alƙur'ani wani shi dalili ce ƙur'ani duk kayan daga wajen Allah su hana wata shi ne ya ce wa makunta ta tudu min kamar limin kitab kayan ƙur'ani ba ka karanta wani abu daga cikin littafi wala ta kuntu bi min kun barka rubuta wani abu rubutu da dama ka da amana da hannunka idan littafin mutu inda har sun san ka da karanta da rubutawa da ilimin takardar tawai da ya samu ɗaya shakka samu duskici an ya kuwa ba koyo ba ne bai abinda ka zo a gari ka zane ganka ba yan wani mai sa wani a wancan zamani an mamaki e cewa ƙur'ani duk da kashi ƙur'ani kaga yanzu dina ba su wazuka ko da tawai har yanzu an canza ne hudawa labarin alkitab a tara ko injili sai ka ga wata wani bayanin dogon bayani a cikin attaura ko injili ko mutum sai dukkan bibil sai ga ƙur'ani yanzu gaba ɗaya kuma sun shirya da su da bayan adawar shi da zai mutu na asiri wasu koye mashi ko amma yanka bayan wani abin da ke littafin sa kuma da tare da ma bisa gaya ma kowa sun koye sai ya zo a ƙur'ani da nasi kaza kaza kaza kaza kuma an nama su ne wasu suke alfahari da su suke ci da su ya kama da rayuwarsu ga ƙarin jigo annabi yusuf asalam da aka yi sura ta gurgum gaba daya annabinsu ne wasu suke alfahari da shi amma ya ga rayuwar shi tun daga farko ana ba ta labarin ya jira dalla dalla dalla labarin da su ba su da wani wanda shi ne dalili wanda kuma su annabi Allah ne in Musa ne ne bangaren Yahudawa in Isa kin ne tun daga aiwa kai ma aiwa Isa Qur'ani ga ko Ali Imran sura ta Maryam kai aiwa Isa ba yamma labari idan oshi ta yi da aka yi duka da bayani kuma dalla dalla dalla kuma sun san babu inda ya je koyo wani shi tsarin hujja cewa wannan littafin daga Allah ne inda har ya san karatu da rubutu sai ku ce wannan iyayewa ko yoto bi sani ba da haka kenan shi ne ake cewa da ake magana a kosu kamar bin kasi ya kama tsaloli kamar aka ce wanda shahara mawani bashi da wasu fita akirin yan baya sun zo da magana cewa a ya za a ce za su sada salama da sai maka zuwa rubutu har da wata ruwa ya ta tsara ai wanzu ana bai bar duniya ba yadda ya koyi karanta da rubutawa suka ce wani ƙarya ce ba gaskiya ba ne ƙarya ce shiri ne kurin muna ba wata na ƙasa gano wasu daga manzana salama ba wani ba a wanda shi ne kamala ta ƙura daga Allah ne ba shirin wani ba ne ba mai iya karanta ko rubuta tsara kuna wani daga Allah kai tsaye kuna shi mai yaƙi kurin mai isarwa ne kurin daga ba wani ɗaya na shi bal huwa ayatun bayyinat bal huwa ayatun بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجعل بآياتنا إلا الظالمون نعم ألا تبل نعم بذات الإدرام ألا إيا كولي مغانا ربوتاوا كو كرنتاوا دقا وجموني دقا من أنا سنما بي كرنتا بي ربوتاوا amma ta bal huwa ayatun ina kake wani karko daya wata shakka qur'ani ayoyi ne bayinat bayanan su a hili karara kuma Allah ya tashi su duru da su mutu ilimi cikin zukatan wanda Allah ba ilimi Allah ta kina wannan azaba kenan kenan ilimi kiyayewa a zuciya take sassa qur'ani Allah ba kenan littafin wanda ake kirawa wanda ake kiyayewa kuma nake cewa walakada sunan Qur'an da zikir halin zikir Allah tabbata cewa walakada sunan Qur'an da zikir Allah yace mun sauki alqur'ani da zikir kin Allah mu ne ya ba wannan dama digirin Qur'ani ga yaro karimi har ce wanda wannan Allah shi wata mu'jiza ta Qur'ani matsayin Qur'ani ne Allah ya saukake shi dan a riki ya zamanto sako yanke hujja wakayi din kabari madda kabari ya yi cewa a na akwai madda na akwai wakayi ba magana ba kalma ba ta ƙurani wani abu da kwanan wata hikima ce kuma tabbatar haka yawan da ya san sauran da tafan makamantan da shi da wancan yaka samu babban malami ƙato amma bai iya kari ya karanta maka ya ce abu da fashi kaza abu da ya buɗe kuma ya karanta ya zama da ladanda da kama bisu ya ga bisu irin namu tabbas kuma ba nan karamin yaro ba ma na bukatar ƙasa ba aka gaba daya wanda shi ne shaida ce ke littayi ne Allah sanya a cikin zukatan waɗanda ya ba ilimi ta haka ce wa ma yaji haru bi ayatin nan inda zalimu ta haka ba wanda zai musu kin yarda qur'ani daga Allah yake sai wanda yake azalimin kanshi wanda hujja ta zo yaki a shi ke shi da aka shi da kashi take nan ya tunci kashi da kashi ci gaba وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نظير مبين to dan wanda yanzu mun ji wannan ayoyi su gabata wanda mai hankali mai rabo dai zai iya yarda ya wadatu qur'ani littafin daga wajen Allah subhanahu wataala to amma rishin rabo da gargama ta dan adam ko suna nan suna ga hanzu dai akwai matsala ba sai da ba Allah ke cewa yake mu labarin irin halin su suke ciki cewa qalu laula unzila alai ayatun min rabbi wanda ya hana shi muhammadu kai shi mazo da Allah da Allah da a sabakar man da ayoyi daga wajen ubangiji wanda suke ne ayoyi ayoyi ne ayoyi su gama ta wani wata taguwa wani hannu sannan san musa wani abubuwan da ake suke ba labari annaba sun yi wai shi ma inda har annabin Allah ne ya zo mun da irin wannan ayoyi ba na masa ya zo mun da ayoyi masu gwada cewa shi manzo ne da Allah subhanahu wa ta'ala daga nake nan ƙur'ani bai ishe su ba bai wadatar da su ba sanin wani abu daban Allah ce ƙul gaya musu inna mun ayatu inda ba lamarin aya a sauko ko ka a sauko ba lamarin ka bane na Allah ne wanda da daga cewa mamun ana an so bil ayati da aka bil awwalu Allah ce ba abu da Allah ce aya domin dole gaskiya ta zo mishi to da ba bai bai da ba ga aya a hili karar alqur'ani sun yi suke da mata daban ake nan ba na da kurin shi da muni ba in dai hadda ne hujja suke ai wannan amince wannan qur'ani littafi daga wajen Allah amma sun ce a'a yanzu neman wata aya daban suke a kawo musu tun ta Musa ko ta Isa shi aka kai an wanke ba qur'ani ganin shi aya kuma balle yanzu yan baya ma da an sha jarabawa a yi kaza a yi kaza da zai tabbata dai har yau yadda wani littafin iya nan a kare a kai wani shuka wani kaza bai shafi shi shi wani wani mai ilimi na ma ba musulmi bane kamar kana cewa za mu gano musulunci addini ne daga Allah ya fice hayaniya yace ba a taba wata ƙarya ba a duniya irin da shekarar dubu wata warware ba da wani yaro rita yanzu nawa aka musu kalubale kan kafin jini ko a taura ga ta wannan ga ta wannan ko ce ko da bai a hini ne damar kere kwata kwata ne ba ka tsara mai wanda ya kai wanda ya kai wanda ya ga mukawala da aka yi da jamus waga da didat wanda yake kalubalantar su amurka da ta amurka aka yi ta babban alƙalin babban liman amurka da su waga ya ce ni ya tsalwarta su dukkan ku gaba ɗaya sarkin gaba ɗaya wani malamin malamin halaka ta malamin nasara an ya ce an buga bibi wajen edison dubu akalla ta kai dubu haka edison wata ta yi talifi ba kokofi ba talifi edison a buga ta tayi kuma da sake buga shi ba buga ta kofi ba a rubuta wannan sarki yanzu ya rubuta wannan sake ita wajen ta kai dubu ta bibin muka sa daban-daban kowa ta shi ya ce ina so an sakin ku kawo biyu wanda suke san ku sani da ilimi kowace da mantaki ya kawo nan ka zai ya kawo nan nan ya kawo ba su ya saka bai wasu daya ka gama su gina akwai matsala ta yi sai su sai jibo su sanin in ji in ji da zai a duniya jin sanna hudu ce akwai jan akwai mace akwai wata ke luka ga su ne hudu wannan hudun kowace take littafin Allah ne kuma isa zo da shi hudu ce kuma ba ya garta hatta ba kuma an amince wannan hudun su ne injil ya yi duka ce kuma zai bar Allah yake shi wata mun zai mun ba ta tana da wani pastor kan wani magana yace ni wallahi ina da kuna magana sai yace wallahi baka da kada addinin ka baka littafi ɗaya garin sai a wajen ka sai me zan ce yanzu ga wannan tsaro guda wannan injil guda yanzu a wannan hudun na ce mai mutane da Allah iya magana da biyu ta warware ya ce a Allah bai bai za a magana da yau da wani to yanzu na shi tun da Allah bai haka inda Allah ne to yanzu ga in ci fito da ni kowace kuma banda daidai da yin wanta kowace da banta ke ba wata nan fusa abin da kai na shi na nan kowace akwai a nan akwai nan babu to sai su tambaye ka a wannan hudun wace ce ta Allah sai zabura to kai yo kai ka kai babu ka kai jan wai ya da wasu wani malamu sai to kai kai kai kai zama malamu sanar jin ne da shari'a tana sanar sani ba shari'a ga mun tafi ne to baka kawo kama kama ne kenan jiko addini kuma shakka da shi ba wai ba mu dogara amma qur'ani ka ji sa kudiya ka sai china ka sai amurka yau karami ya shiga bakwai sai ka kama shi sakina abu ne akwai kada gare mu Allah kada gare mu na ke da shi zai ce kenan wannan qur'ani cewa ya kace zaman to aya eh kul ilmu al-ayatu billah maganar saukar wani abu mamaki daban wannan abu ne a hannun Allah ba hannun annabawa ke ba ko kai imani ko ka kiya ta rage gare ka aya ba ta annabi ce Allah ke in ya so ta saboda wani abu mamaki wannan ba mamaki ba ba mamaki amma ba abu ne ba hannun manzo Allah ya ga ku imani ko ka ko ko ko ko dai abin da kamata ku ya kamata an kama ku shi ne mun abu daban bayan wannan to wannan abu ne a hannun Allah ko ku dai shi yace wa inna ma anna nadiru ka ga musu wa inna ma ana nadiru mubin kenan lamarin aya wannan abu ne a wajen Allah ni matsayina kullum mai gargadi ne kun bayani ne a hili karra ba ruwa ka na magana aya ba mu wani shi gaba أولم يكفهم أنا الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه تسكي نمو آية دبان شو وانا آية بإشيس بوانا يزمنتو آية wa'annan wannan littafin da muka sabakar maka kuma kana karanta musu littafin suna ji wannan bai zama ba aya za su yi imani suke ne wani abu daban shi wata duk abu da ake kana na ba su gabata taguwa sanda hannu ta a yau zai kama maka su labarin ya wuce amma nan gashi na gaban ka gashi na tashin kiyama wancan abu ne ya zo wuce ba ba mai kiran sai wata aisha ta wata aya ce ta tashin kiyama ya ce bi ishe sa bai zama ta musu aya mun san maka da wannan littafin kuma kana ana karanta musu wannan littafin kuma tabbata ce inna fi zalika la rahama wa zikra lil mu'minin wannan saboda alqur'ani ko qur'ani jin kai rahamar Allah ce ga bayi kuma wa'azi ne fadakarwa ce ga masu imani alhamdulillah masu imani jin qur'ani rahama ce da al'umma tabbata ci gaba قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون نعم Allah kai babu mashi umarni kul kenan ka gaya wa jama'arka al'ummarka kafa billahi baini wa bainakum shahida nan duk abin da zan ayo sun kiya sanin mana abu daban wanda ba shi ba ce kai gaya musu ha ni tsakanin ni da ku Allah ne kaɗai mai shaida ni manzon Allah ne ba shi bane ba ku iya ba ku yarda wannan Allah ya wadatu ya zaman tun ma'ana mai shaida cewa ni manzon shi ne kura haka nan lamari imanin abu ne tsakanin ku da Allah kura to tanda tanda Allah ta riga alaka wadamu walakin la yakun sha shiriyar da mutane ba ba ba ruwanka shiriya kai wa azisarwa ce shiriya wani baiwa ce bayan Allah suke mai rabo ya bi shiriya mara rabo ya kiya kura haka ne kura annaba Allah kun su sarwa zikir haka mai wazi wani yake kai ka sarke naka ka sarke ka sarke wanda ke wuyanka su kuma bayan Allah suna ji mai rabon ganewa ya karba mara rabo ya kiya kuma zan Allah ya isar da nashi haka kai mai wa'azi ka san abin da ke wuyan ka isar da Allah ko a yi ko ka a yi kai ka sarki kuma ba wani iya wa'azinka duk iya wa'azinka ba kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ba annabi ga su annabi nuhu alaihi salam ga su annabi shu'aib ga su annabi dawud duk da annaba ga su da dama wanda ko annaba da fasaha da magana komi amma suka da suka yi kuma ba kowa bai gani wannan cikin masu da'awa masu malaman harkokin suna ke cewa shi dai da ya tafsirin tauba dukkan faran da ya musulunta sai dan wani kwayar ta kai amma kai baka kadai yurmi ne maza na bar duniya ta wani ita ne wani ka zan tafi mai yamma tauba annabi ya bar su kaza kaza su musulunta da kan tafsirin ta wannan abu ne na Allah subhanahu wataala magana imani annabi labarin annaba annaba Allah da duniya ya wa'azi ma da bishi na wasu nufa ta mutane ma ko numzana ce Allah zai kawo da annabi annabi ne manzo na Allah ne amma yanzu kira ya kare ko ban Allah shi kadai haka manzo ce ruwa cikin sai mutum yace an gwada Allah ya gwada mu al'umma da dama wannan tawace aka ce a ta Musa ce an gwada mu annabi wata ta ina ga annabi har na ga wani annabi ce ya zo shi kadai ba kowa annabi Allah ne ya zo ya wani alƙaba ko ban Allah ba wanda ya shi kuma annabi da kuma manzo Allah ne wani laifin shi ne waji ne laifin shi ne a su ne ba su da rabu eh ka tausaya mutane masu yin da'awa ba kai ba kai tausaya mutane da ke wani zuki a Allah su abin dan wayo zan ga kamar mana gargajiya la mun ban mu da adawa da gargajiya ma mun kuma da lokacin ga wani abu ne kwantir ne ga yan gargajiya ga yan dariƙa yan tsubu wani ne kamar wani abu da aka kallon zan siyasa ga ta ga ta a'a mu wallahi tausaya musulunci wallahi wallahi wallahi ba ma bukatar a ce gashi nan saboda kowa zama musulmin kwarai alisun shi da gurin kowa musulna ya ba Allah ya nama kuri dole ba kuri shi da gurin ba mu fata na kun dole ce ba da maka iya ba da kun mai muna wa'azi mai rabo ya dauka ban rabo haka Allah ya yi shi ma ba gurin abu da gaban sai rabana gori mu ga ta mu ga ta ku a so miki akwai gaba daya kan Qur'ani da sunna kun kuma mun san matsalai wani su muka mata ke cewa babu wanda ka tsarin sun yau da sun jahiliya kaya mun san wahalar can mun san matsalai mun san komi abin da yake ciki duk mun sani wani wani ma da mu aka yi alagar wata mu ko duk waka yi da wani yawa mun yi alagar wata mana kirshe muke da mun san suke su masu gano babu tsawon rayuwa mai daɗi irin ka bauta ma Allah yanda Allah ya ce annabi shi ne yayi kula da kabar addini daga wannan tushen Allah ka kawo hala da kabar addinin Allah bayan a ce man Allah annabi ce akwai wani kakan mu haka mun gada uwaye kaza uwa gari kaza kai ka kun kawo hala yan wani da addinin Allah ne kula da inda ka je abu da yi an ka je Amurka ka je China India Saudiya da makaran Kano ka da addinin Allah amma da kashi wani abu daban ne ya ce ne da makaran daban ɗan ina daban kuma kullum sabu aji kowa tashi ɗan bida ce kowa tashi yawan misali kwankiri a gaban nan duk da muka taso nan da ake bida a maulidi mu sai a wata in ya kama sai a fara shiriniya zuwa sha biyu ga wata kowa tsari muna rage akwai suraye ɗaya ɗaya suna suna ba nan suna rasati shi ke na a ce yau ne suna kuma dumu dumu ai barka da su duka da mu da ba duka mun ba ga mu da duk da mu ake shi da shi baka taso ka ga yanzu da ke awon damu ba din Allah ba ko na sheki ka ga yanzu adam ga da ba wanda zai samu adam ga nan yanzu dire sun duka hanya kama ai da ana ta annabi ana rabi awwal aka kara rabi sani daga a cikin ba da ula ma ai shi ko kono ne kono ne da mani labarin ana yi a Najeriya ana befile na mata ka su befile yake yana a tara mata da iya Allah tun a rayuwa ta mutu kuma wani taba gani ba na rantsi da Allah ɗan mata ne manya manya Allah na ji daga tare da wani na ji sun fi hanye Allah manyan mata ne suna haka na kaɗawa na namiji na mace Allah ido da ido da gani wa ana kadawa ana dubbi ana rawa suna bin titi kan kwalta suna kada bindi da mata Allah ba rawa ke wallahi ba mata ko kuma hawa ma addini ne ko kuma sa annabi ne ƙarya haba na sa annabi ba saba na sallama budurwa cikakka a dama namiji a hagu wace addinin Allah ne ba man kai ba da wasu sun musan annabi haba akwai matsala karama matsala karama haba Allah shi da duk mai hankali wallahi kuma da wani suna kamar suna talle abin ne duk wanda yake wajen zai jaji a shi abin shi wanda zai an addini zai ta addinin Allah ne a kan titi maza da mata budurwa cikakka da tarmayi wa ana rawa ana ana titi ana tafi ne wallahi wani kariya ne ba na kariya ne ba na wallahi ba ba bai cikin addinin Allah wallahi wa muna fata an Allah shaidu muna masu fata ka hannu ta Allah za ta gani kenan Allah ya ce gaya musu kul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ardi Allah ya san abinda ke cikin samai da kasai kaga abinda kowa ke aikata ta haka wallazina amanu bil batil sai ana kira zuwa gaskiya ko kiya kuna bin ƙarya to dubun suka yarda da ƙarya ga gaskiya suka gaskiya wa kafaru bil kafir ce mu Allah ulaika humul khasirun wadannan sune tababu masu asara Allah ke mu asara ci gaba wa yasta'jilunaka bil 'adab walaula ajalun musamma laja'ahum العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون
nan kuma bayan duk wannan bayanai matakai ɗin har annabin Allah ne Allahun kana hadarin haka min lar bada Allah an wannan Qur'anin da ne babu Allah shi ta sama Allah an Qur'ani da har gaskiya a manzo Allah ke wannan Qur'ani gaskiya ne Allah kamar da gurin doki sama tuwa babu Allah shi ta sama a wasu bi azab alim ko ga wata azaba ko an ki annabin Allah ne wa da ya Allah Allahumma in kana hada wani haka min inda wannan abu in har gaskiya ne yau da ha in har gaskiya ne daga wajen ka yake abin da ruwan dozu ruwan ta kwanan kwanan daga sama eh a bai tunan da ko a kama wani azaba kuma ba kuma daba ruwan dozun ba a kama wata azaba ƙarfi da ɗari in har gaskiya ne kuma wani da suke kira Allah suke kira haka abu ya kai gaya in har gaskiya ne amma Allah ya da su me Allah mai rahama ne haka aka yi sai kuma da yawa wasu suka musulunta daga baya wasu kuma ɗiyan suka sun da ba su mutu wani haka tsakin Allah take da yawa ga ta ɗaya adawar amma kuma ɗiyansu wasu su ma suka sun zan zan zan ikirma ko ikirma zakari bin walid suna cin gaba gaba da bala'in daga musulmi sai daba suna musulmi hada amma kuma Allah ya shirya su har shi ne rahama ta Allah sai tsiranta kuma Allah ya yi su dama suka tuba suka gyara kuma wasu ba kama addinin Allah inda wani ma na harkar bai yi ba da su khalid bin walid sai kira wasu kuma da afirka duk abin da kai annabi ta yabe annabi ne mai sai mai wanta ne ikira ma ko ya dubu da annabi da kai ta ka mushi annabi ta dole da ikira ma kashe shi ka ka mushi amma da rabon yawo sai samu ya samu kariya sai abu boyo ka tare shi annabi ta biyo baya eh da rabon ya da amma annabi ta kashe shi ka ka mushi bayan ta maka da yawa haka suka yi amma Allah ce Allah mai rahama ne ya gano ta mu kuma suka zo suka shiga cikin baya wasu ba ka mutu shara da aka zama ba kuma zai shiga janna ko kuma ga labarin Umar bin Khattab Umar manyan manyan ko wanda lokacin da ɗan washi Fatma ta fara musulunta iya mata bala'i na adawa za ta yi hijira da bar Makka saboda Umar a hanya ya mata sauka lafiya ya mata kalmomi masu tabshi ya ta kace mijinta an ya ba zai an ya ba sun ta ba jiki ya dabara ya ce umma sun to umma da sun ta jiki hadan ma sun ta jiki ma ma wata da da da ya ga kuma sai bai wa umma sun ta an je san wanda zai kan addini ya nake adawa da su amma umma sun ta shi ta zo zai ma wani kan zuwa sai shi makwai umma wanda ke magana ba kai shi ma su amma umma ga sai zo yan musulmin da goyi ba addinin Allah yake kace na mata Allah gabayi Allah bai hakuri ne ya ce Allah ce suna gaugawa su ajiyar bil azab suna neman a kawo azaba da gaugawa in kai gargara ka zane Allah ce wa laula ajalin musamman da jami'in azab shi Allah Allah ya ma azaba ya maka lokaci komi Allah mai ka'ida saboda kai bai daga wata abu Allah ko mashi a kare ki duniya kanta Allah ya programin komi lokaci kaza a yi kaza lokaci kaza Allah ya kula da komi kai ba ka sa yi abin da bai niyya ba in ta gerar cin ganin kayan kai an yi dubu kirba da abin za ka yi eh Allah ya ba komi lokaci da tuna sa shi na cikin cikin wuta tun da an kare mai kyale shi sai kiyama ta ita shiga tsariya ta yi ta yi ta yi ɓannan shi nan an ta yi kuma mai alƙawari na kiyama kuma kenan Allah iya da komi ya mai ka'ida ya mai lokaci Allah ce walaula ajalun musamman la ja'un azab in ba dan ba ajali da Allah ya riga ya ambata muni ba gaya ba Allah ya ba wannan duniya lokaci lokaci kaza shekara kaza lokaci kaza iya zawa ba karawa ba a rage sai lokacin da yayi abin zai kaza dan haka yace wala tayannan burtatan hum la shurun inda har ba dan alƙawarin Allah ba dai azabatun da ta zo musu kwaran da ta gare za ta zo kwarin ba shiri kuma Allah bai shirya bai lokacin da gana ma sai ba naka bane kwarin yasta'jilunaka bil azab yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yasta'jilunaka bil azab Allah ta suna neman gaugawa in har gaskiya ne aka azab ta a duniya aka azaban mu suna gauga wata a zo azabar da wuri to wata suna magana azaba ta duniya a zuwa ka ta wuce wa inna jahannam la mulkin bi kafirin ba magana ba wani azaba azaba jahannama tana nan wanda wannan azabar duniya in ya kama ku za ta wuce bakin ka mutu na kare ta duniya ko a gurin halakar ku kwarar ku mutu gaba daya ai ta kare akwai waccan ta jahannama tana nan tana jiran su ita kuma ba ta barin su gaba ɗaya za ta kowane ɓangare da ita mana zata kiyo ta ko ina ta ga maka yawma yashahul azab min fawqihim yawma yashahul azab min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu ma kuntum ta'malun
Allah ya ce yawma yashahul azab ranar da azaba na magana jahannama ko azaba za ta lullube su ta kowane bangare ta kowane bangare min fawqihim wa min tahti arjulihim daga sama haka daga ƙasa alaka lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal ko ina babu inuwa ko ina wuta ce kuran sama da ƙasa sama wuta ƙasa wuta za ka ce kasar kahowa a nan nake ba labarin cewa wai ƙarshe wanda yake mafi ƙanantar azaba a wuta shi ne duka da wuri mai azaba ƙarama ya ce kamar garwa shi ne a ƙarƙashin ƙahoshi logon ƙahoshi ta ƙasa kamar ƙasar da shi garwashi ƙasar shi ce amma ƙwallowa tana ta wasa annabi ta wannan shi ne mai ƙaramar azaba mashi iya ji duk wuta ba mai azaba shi ke ji annabi ce shi shi ke duk wuta ba mai azaba shi shi ko shi ne karamin su shi ke shi amma babu wani mai azaba shi amma na ce kwallowa gaban garwa shi kasa kawai amma kwallowa tana ta wasa annabi ba labarin kawai sai ya rasu shin abu ɗalib an san yadda ya maka reno ya tausaya maka ya maka reno ya san musulunci shin wani abu naka ya amfane shi ya ce i na amfani shi ban da iri maganin shiga wuta amma allah ya ban wata afuwa wadda an mota alburma an kawo shi bakin wuta bakin kawo bakin diddigi wuta shi bakin diddigi diddigi ce idan muna magana wanda kaman garo shi kasa kawo shi amma kusa kwallo ta wasa da ce daidai kawai abu da ya zo a fawa da yi to shi ne ke mai ke mai tsayin gaba daya amma a wuta yake mai tsayin gaba daya amma ba shi kawace shi ne abin da samu damu damu da samu kenan Allah ke yawan damu dama Allah ke yawan da Allah ce kenan yau mai kashafin mun azabun fokin ranar da azaba za ta lullube su daga sama wa min tahti arjulihim haka azaba daga ƙasa wa yaqulu wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun ana musu wannan azaba za a rinka cewa ku ɗanɗani sakamakon aikin sai wani Allah ke cewa yau mai taɓa lana ta jahannama da'a har yanzu a tura su yau mai yad'una yad'una ne har yanzu aka tunkuɗa su lana jahannama zuwa ga wutar jahannama ta da'a tunkuɗawa za a ce musu hadin na da tukun tubiya da kasu ga wutar da kuka ce ƙarya ce ga ta na ce me yad'una ko a duniya akwai bambancin a tura ka ko a ja ka cuta auna ana tumurke daga baya da gaba da tumurke ka ana tumurka ka haka ake tura wuta ana tumurka su take daga baya haka ana tunkudawa ana tunkudawa sai sun je gaba da wuta na ta hadihi naru da ji kuntum ya to kazibun ga ta wutarwa da kuce ƙarya ce a duniya ga tawa a fasirun hada am antum la tubsirun shi ma zahiri ya duniya wata ga ayar su tsayi ne fiye da sauran su tsayi ne ya kasa an tanna da su auta gada gada ta musu tambaya a fasirun hada am antum la tubsirun shi ma tsayi ne ko mu gani ko di salawha fasabiru aw la tasbiru sawun alaikum in mashdana ma kuntum ta'malun wannan duk ɗaya ne ga ta ku shiga ku shiga za ku ba wani magani ba gudu ba jara shiga za a dole kurum ko ku yi haƙuri ko kakku haƙuri wadda sakamakon abin da kuka aikata a duniya Allah ce kenan zu za a ce musu waye ƙul zuƙo makuntun ta amalin ku ɗanɗanin abin da kuka aikata a duniya Allah ce gaba يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
ɗan wannan wani aya ta biyo bayan wani hali da aka shiga a makka ga musulmin farko musulunci ya zo an yi kira an yi da'awa da dama sun amsa to matsalar mafi yawa suka amsa mafi yawa masu du'a ma'ul masu rauni ne mafi yawa masu rauni ne mata da yara wani bawa wani dai ba mai faɗi ba a cikin gari manyan garin ba sa ciki dalilin ba manyan garin ba ne ba sa aka shiga gallaza musu aka kashe wasu aka kori wasu abu ne da azabtarwa iri ya kaka musu to yanzu kenan akwai matsala wani jimirin bai iya jimirin wahala ya ka iya rinta ko ya koma gidan jiya ko za a hana shi abin da ke ne ba da Allah to shi ne Allah musu kira ya ibadi ya bayi ya bada da zina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna aradi wasiya ƙasa ta wata na da kake hujja da garinmu ne ba da zai iya zaɓa ta da ‘yan gidanmu ko za a kore da gidanmu ba zai kasa a ai ba garin ku bane ba kaɗai gari ba ƙasa ko bace ba kaɗai ƙasa din da nan alƙawar Allah ne in dai ka sa daga nan Allah zai baka nuni ba ya lakta mun hajjar sabi Allah shi fulani muragama in dai ka hajjar saboda Allah ka samu nuna wa tabbas tsawon alƙawarin Allah ne ita yin haka da ƙarata tana da faɗi fa'iyyar fa'abdu da haka abin da alaƙi na magare ku duk inda kake ka zama to mai kaɗe ta Allah da ibada kin duk inda ka waye gari ba ka iya bautar Allah ko ka tsaya ba ka da uzuri a wajen Allah amma na an ce abin da yake yake waje bata hijira ko a yau duk da ka samu kanka aka hana ka tsaye da addinin Allah wanda yake kanka baka isa ke farzu ainihinka to ba ka da dama ka ce dan garinmu ne ko uwaye na kazaki na duk da ka diba yan warko su ma da uwayensu da yan uwansu da ɗiyansu suna son rayuwa amma suka tashi suka bar garin da suke ne ya cikin farkon sahabbai ba ka kan aya ne annabi ba su shawara su diba inda ya dama dama su diba ina ya dama dama a duniya shi na wancan zamanin a idiba ya musu shawara ya samu labarin da jashi wanda a cikin sarakuna a garuruwa in za su ƙi zuwa ba mu zuwa kamo su tsira kuma je kusa da su su ku tafi wajen sakin habashi duk da iya kawo yau a kawo yau a zamanin bai musulun da ba amma na ɗaya labarin adali ne sai ce ku tafi can na samu labari sarki ne adali iya waje can za ku tsira hikiman Allah haka ta wakana suka tare har da ɗiye shi da Usman da dama cikin sabai manya-manya suka su jimuri abu da akwai wanda ya musulunta an kishi amma ba a yi mai wani abu da iya dangi wani kuma bai dangi ana iya su ba a dangi bai kada kai shi shi suka yi fita ta farko aka tai aka shiga jirgin ruwa wani mutum wani mutum me yi masa alawar shi ya sama me ma jirgin ruwa sai ka sa a saman bato an ne ya basha kuma zuwa ne aka yi na aje don gudu da addini da anan duk annan maka babu dama suka bani umarnin wannan Allah da yi da aje suka tafi kuma kiwa suka ce dogo da take ce kowa musulmi a Habasha sun zama cikin Habasha kuma kuma shi ba su bar su sun sun baya sun baya sa'ar bin Az da ji Amr bin Az wanda da bai ko sun da ma mai rashin gabar shine wakilin Qurayshawa da zuwa a mai da musulmi da Habasha suka ce gaba zama abin da zama abin mu'mini a duka wani bangaren duniya suka bude Masar wannan wannan Amr bin Az ne eh Allah kenan su ne da yan adawar shi aka tura ya je habasha a maido musulmi a kasu gida ya je hadda da rashawa da garawa da kaimar da jashi ya je ga da jashi ya bashi labari hukun sai a kawo yara ƙanana samari sun tawaye da addininka da addininmu sun ƙi wa'azinsu sun zo ƙasarka ba mu kai su gida mu mai da su gida kuma ya kai rashawa ga najashi ga yan hada ya ba hadawan rashawa don a ba shi su da dawo su bayan komi da jashi lalle ya dalili ita iya so a kira mai su ya gan su su waye kai da su ma suka zo kuma gaban shi cikin hada kai aje aka ce to Jafar kai ne mai magana a yanzu ya zo ce yara ga yan garin ku sun zo sun ce mai mai da ku me kuka yi sun ce buku addini na buku addinin wayan ku me kuke kai shi an Jafar ya tashi ya ce ya shugaba mu mutane ne mun tashi cikin shirka mu ci musu mu karfi danne mara karfi mu ci komi danne ya dai komi haram banna ba wanda muka raga mu bauta mu gumki muna cikin wannan halin na rudu sai Allah ya kawo wani a cikin mun san shi mun san daga take shi mun san amana shi da ya kira mu zuwa kadai ta Allah kadai kan bauta mu kowa sai Allah muka bi shi muka imani da shi shi danginmu suka gallaza mana suka kashe wasu yau da abuda ka musu shi maka zo ka don neman kariya da barin zalunci ya ce haka ne sakarta mai aya surar alkurani ya ci gaba daya shi kuma an da ta nasara ne amma bai lalace da wancan ba iya kai isa annabi allah ne manzon allah ne akan haka yake wani kisa ce doguwa ne ƙarshe da ke wannan abin da kuma zo da shi tabbas ba mu ne da ku zama bayan sun muta amur bin as shi ma ya sake koma alfin da wata ai suna hannu magana mara kyau ga malin da isa ga koshi sun wata kalma mara kyau su ji suke a wajen da jashi isa allah da allah ne shi wani jashi a wajen shi isa na ba allah ne ya ce akwai wani zama mutum ko magana ga isa ya ce abu suka dawo jabir ce wani mai wannan dawo ta yi ba tsoro jabir ce duk da haka ce mun koya ke da mu amma bi zai mun koya ke da mu suka koma duk da kan isa haba ya bude maryam bayanin isa kaza tun da farko iya karantawa malaman wani suna suna kuka da sun tara shawa ta ji gaskiya suna kuka suna hawaye kaɗai su ƙari ta kare matsayin isa a wajen bawon allah ne manzan allah ne wasu da karkaci ya ce wallawa na abin da kuka dole shi ku ƙara wata mutum isa da daidai wani hakki ne wada haka isa yake ci da ku je ku yi zaman duk wani abu da shi ya yi kashe ma ce ni zaman ku cikin amincin Allah daga aka shi ma Allah shi mai gawaye musulunta ko annabi mai sallah annabi ya madina shi ya habasha duk mun da annabi sai aka tashi annabi ce dan uwanku arde mu mu zauna da Ethiopia zan madina yau amma annabi ce aka wahayi gurin annabi ce a yau dan uwanku da jashi ya tsaka kafure zakar daula ta kawo ranar tago amma shi kawo annabi ta baka musulmi ne amma daula kawo race amma shi musulmi ne annabi ta ya kawo ta tun da ka cikin daula kawo ranar wasu ya ta tsayawa jama'a ta ne jar kuma ka kawo ta tun da ka yi hijira to a cikin daula shi ne mai sarkin shi ne mai shugaba amma bai iya komi aka wani aka ce ya mutum da ko musulmi dan uwanku mu je mai sallah annabi ya wuce aka mai sallah ta gawa a madina shi ya habasha Allah ka rubuta sai wala san mun aljanna Allah kai mu kasar insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته